بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعب- بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي ubangiji ba a canja magana mana ba a ma a canja mini magana ma yun gayyarul qawlu ba a canja magana da gayya waje na fi zalika a cikin dukkan hukunce hukuncen Allah yake hukunta ba mai canja masa shi in yayi hukunci to ba wata kotun da za ta ce a daukar ƙara ai a bila yawa duk babu sai Allah ne ya hukunta magana ta kare wa ma ana bi zallamin ubangiji ce ni ba mai zalunci ba ne lalle ga bayi ko a zuba wa balle in azarta bayi bin hayar jirin ba ta da laifi ba. Kaga an azarta mutum a lahira ko a duniya ka shi ya ja shi Allah ba ya zalunci. Wa ma zalamuna wa lakin kanu a kuma ya zalimun. Kansu suke zalunta mutum ya zalunci ya wani abu wanda ya cancanta a yi masa wani abu sai a yi masa. La zulmal yau ma ba zalunci a yau.
يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول wannan ranar ranar tashin kiyama ita ce ranar da ubangiji tabaraka ta'ala zai gaya wa zai tambayi jahannama wutar jahannama ya ce mata ya ishe ta ta koshi ta cika halim talat kin cika kullama husira ummatun min al-kuffari ko da yaushe aka tara jama'ar kafirai ko wanda fi jahannama ka jefa ba cikin jahannama tabtali wa kari'an take sai ta haɗe wannan mutanen fa yaqulu Allah ta'ala ya ce ya tambaye ta ce mata alim salati kin cika ya ije ki wata kula sai ta ce a kana neman ƙari almin mazidin ko akwai ƙari da da ta samu ƙari dai shi take so to shine har manzo Allah sallama ya ce sai ubangiji a cikin ikonsa ya kawo kudurarsa mai suna kafa sai ya kawo kafarsa ta kudura sai ya dora a kan wuta sai ta ce karkar bi zalika ya isa ya isa ta kwashi kana amirki yun ya tafi dul qur'ana an samu wani kafiri wanda baya san qur'ani yana wa qur'ani qur'ani challenge yana qur'ani yana wa qur'ani mana bai da qur'ani ba ta allaman arabiya da kuma yayi arabiya ma sahibin lahu arabiyyin yana da wani abokin sa balarabe hatta ta allaman alfiyata har ya har ma littafin alfiyatun marike nan wannan arnin ya karanta shi wa tsara ya arifin arabiya ta ya san arabiya sosai kallama wai masa magana karar wai ce masa an ta ala tiqadil muslimina yana gaya wa abokin nasa musulmi ne yace na san kai kana kan aqidar musulmai annal qur'ana mu'jizun kai da qur'ani mu'jiza ne qala lahu na'am abokin nasa yace bare kuwa qur'ani mu'jiza ne ba horo wa ai haka yake qala lahu sai arnan yake ce masa la kalama arabiyyin fasihin fagat ba wai maganar larabci kawai mai fasaha nake nufi ba kullu ahadi yabiru an yaqula ma yuhaqil qur'ana ai kowa ma zai iya kwaikwayon abinda qur'ani ya fada yana kowa ma zai iya fada qala lahu sai balarabin yace masa idza nakra fi shay'in yushbihu al-qur'ana nisfun ana wa anta nam yake idan muka shiga a cikin wani abu mai kama da qur'ani yake to nasif ana wa anta jahannama yanzu ka raba jahannama jahannama kalbun azimun jahannama wato halitta ce mai girman gaske wasu in kuma yalwa ce ya sau kasiran min khalqillah jahannama za ta iya daukan halitta Allah gaba daya ma eh nisu nasafahu na ma'ana nasafahu murabata nahnu bi ibaratina afassara mu misali وكتب الأمريكي والأمريكي يربط جهنم خلق واسع يأكل كذا من الملايين تجي جهنم ببر halitta ce za ta iya cin miliyoyin mutane jahannama kalkun kalku kaza sai suka rubuta katabu kasiran min ibarati suka tarbuce rubuce irin wannan da shi da balarabe ila akiri ibaratin har suka samu abubuwa da suka rubuta ya kai kaman guda goma qala lahu sai shi balarabe yake gaya wa wannan arne yace masa na aridu ibaratina hazihi aina haza min qawlihi ta'ala yanzu duk abubuwan da muka rubuta game da jahannama mun rubuta mata kaza da kaza da kaza da kaza yace duk wannan rubutun da muka yi ka dauke shi sai ka zo ka aura shi da wannan aya yawma naqulu li jahannama hal imtaza'at wa taqulu hal min mazid eh mun ce jahannama ta da yawa za ta dauke halitta da yawa to mu zo mu aura ta da wannan maganar Allah da Allah yake zai gaya wa tambaye jahannama yake mata kin shiga ta ce a ƙara mata to idan ka ce abu kaza babba ne mai girma ne wani girma ne ya kai duk abin da aka ba da za ta ce a ƙara ai shikenan aslamar amurki dalilin wannan ne ba wannan arnin ya musulunta wa qala sai shi innal qur'ana mu'jizun tabbakan tabbas alqur'ani mu'jiza ne ma kadarna an naqula shay'an yuqaribu hadha sai ba za mu iya kwatanta wani abu mai kama da qur'ani ba bai banda har ne bai sani bai har nan da suka fi shi fasaha ma sun gwada ya gagara eh laraba makka ai sun fi shi fasaha mutanen da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kuma suna ji da yaren kuma yaren su ne qur'ani yazo kuma duk abin da suka ji na karatu har har ne wannan walidun mungira da ya je saurari karatun qur'ani wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan magana gaskiya tana da daɗi karkashinta akwai wani zaƙi kuma in ka bi da za ka ji tana da wata irin fasaha ya yi ta lissafawa ya yi ta lissafawa ya ce to kuma shi ga ta bata kama bata yi kama da waƙa ba bata yi kama da zube ba wannan magana ka wannan ba maganar mutum ba ne to ba sai da aka ritsa shi ba sannan yake cewa a shi sihiri ne to shi ne inna Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki khalaqa jahannama ya halici jahannama wa wa'adaha yayi mata alƙawari an yamla'aha sai shika ta min aljababirati daga mutane masu taurin kai wanda ba sa yarda da hukuncin Allah wal muluki da azzaluman sarakuna na duniya haka waɗannan su Allah ya tana da wa jahannama dama ya gaya mata zai shika ta da irin waɗannan duk mai taurin kai ya je jahannama jahannama ita ce mai sauke taurin kai haka mai girman kai haka kuma azzalumi shi ma jahannama ita ce maganin azzalumi wa khalaqa aljannata wa wa'adaha an yamla'aha min ad-du'afa'i Allah ya rike aljanna ya ce mata idan ma ya mata alƙawari zai shiga ta daga raunanan mutane ita kadin jannatu sai aljanna ta kai ƙara ƙara ta ce marata ni bi du'afa'i ta shiga ni da masu rauni ya ubangiji ƙara ubangiji ya ce mata anti rahamati arhamu biki وجهنم عذابي وعذب بها ke aljanna ke rahama ta ce ina duk wanda nake jin tausayi a cikin zan sace saboda in tausaya masa in masa rahama jahannama kuma gurin azaba ne dama yana azabta wanda na ga dama a wajen ma'ana dama komai da yake an kawo misalin lahira a duniya mulkin duniya ba yiwa sai an samu gurin rahama a cikin daula mana guri rahama daula ta zama tana da dukiya kuma tana da duk abin da ake nema ba sai ta je ta aro a wani waje ba ko kuma ta karbi baki ba sannan bayan haka daula ba za ta taɓa yiwa ba sai an samu inda za a tsare masu saurin kai in ba a samu inda ake tsare mutane to wata ranar wanda ake tsare wanci za a kama waɗanda ake tsare wasu za su je su kama wanda ake masa tsaro to saboda ka dole a samu inda za a kama mutane a kai su a azabtar da su saboda su shi dan adam in ya zo duniya da ba akwai halaye guda uku da Allah yake turo dan adam da su ari halayen dabbobi ne halin farko kuma yan halaye in dan adam ba canja shi ba a kansu yake da dinga tafiya da farko yaro karamin ya tashi ya fara rarrafe ya fara zai dan tashi yana dan takawa abin da yake so kifarwa da fasawa ya kama wannan ya kifa wannan kuma ya fasa ya je bata wancan aikin biri kenan to a lokacin Allah ya bashi halin biri to ana so a kankare masa wannan halin ya bar biri ya dawo mutum to idan aka kankare aka fara yi masa tarbiyya to sai ya manta da biri zai dawo mutum har ya kai shekara bakwai yana fama da halin birin nan idan ya shiga shekara bakwai in an cire halin biri shi kenan ya zama mutum a lokacin manzo da sallama yake cewa akai yara su koyi qur'ani in sun kai shekara bakwai kuma a koya musu sallah daga shekara bakwai din in sun kai shekara goma suka yin sallah a dan tsoratar da su yadda za su koma su dinga yin sallah din idan ba a cire masa wannan halin ba in ya kai shekara bakwai sai ya fara yawo da yawo da sata shi kuma halin kare ne shi kare duk inda yake yawo yake yi in ya ga kayan mutum ba zai dauka kaga sata da yawo to zai ta tafiya da wannan halin har wata bakwai ya samu shekara sha hudu ya samu shekara sha hudu halin biri ba a cire ba halin kare ba a cire ba to ya lalace amma in an cire halin biri an cire halin kare to zai zama mutum zai zama mutum zai zama cikakken mutum to a lokacin in ya kai shekara sha hudu an koya masa ƙur'ani ya karanta an koya masa addini yana sallah yana komai shi kenan ya zama cikakken mutum ya zama dattijo shi yasa abdullahi bin abbas shekararsa ishirin da biyar sai na umaru da ya naɗa fadarsa ya ɗauki waɗanda za su taya shi a zama a fada sai ya hada da shi da ce to Abdullahi bin Abbas ma zai zauna. Sai suka ce yaro karami za ka ɗauka ka zo ka shuka cikin dattawa? Ya ce yaron nan ya fi dattawa ilimi da sanin addini. Tun da ya fi su ilimi ya fi sanin addini zai ba mu shawarar da gaskiya ba zai bayar ba. Sai kuma haka suka gani wata rana wata gadiya ta faru sai aka nemi wa zai ba da amsa aka rasa aka nemi Abdullahi bin Abbas ya ba da amsa. Sai na faru da yin ta kun ji ko? gaskiya wanda suke kewaye da ni in me yasa ban ba amsa ba sai wannan yaron saboda ka yaro in ya zama mai ilimi mai addini abokin manya ne amma in ya zama yaron banza nan kan yaran ma ba sa so su kalle yan manya to idan ba a cire masa halaye biyun nan na biri da na kare ba in ya girma ya ƙara wasu bakwai ya kai shekara ashirin da ɗaya jaki zai zama a lokacin ƙarfi kawai ba wansa yana nuna kowa ƙarfi kawai shi bai damu da ibada ba bai damu da sallah ba bai san mutuncin kowa ba baya ganin wanda da yake har ma mahaifansa ba ruwansa a lokacin yana gani ya fi su kawai shi ga darasa a lokacin ƙarfi kawai to wannan halaye kankare su ake wa mutum to shine ta saboda haka idan za a kafa gwamnati za a kafa gwamnati a sama mata abin da zai rike ka sannan a sama mata tsaro saboda duk wanda kaga an kama an je an kulle da an gaya maka laifinsa za ka ce ya kamata kulle shi yasa Allah ma in ya kai mutum wuta idan za a tambayi mutane cewa da nan ina ya kamata kai sai ya ce wuta ya dace da wutar saboda in ba wutar ba ba inda zai gyara shi kamar yadda mutum in ya zama shaidani ya zama tantiri ya zama takadari to ba yanda gwamnati za ta yi da shi illa ta kama shi ta ji ta rufe shi in ta rufe shi to ita ta san yadda za ta yi maganin sa to shi ne to shi ne yace sai Allah ya ce ai aljanna ke rahama ta ce ina jin ina tausayin mutane ko kuma wanda nake sassa wanda nake son in yi wa rahama a cikin a cikin ki zan sassa zan sashi jahannama kuma gurin azaba ne dole a samu gurin da kurkuku inda za a ja kullum marasa ji wakil za kuma laha ma yamlauha Allah ya ce da aljannar da wutar kowace ce na ɗauki alkawarin sai na cika ta wala ta zalu jahannamu haka za jahannama ba ta guje ba tana nan tana jira kullum ma wurciya fiya faujun duk lokacin da aka jefa mata wasu mutane ya ƙolul jalilu ubangiji ya ka tambaye ta ya ce mata halin salati ko kin cika ya ike ki wata kul halin mazidin ta ce ya inda gari tana sau hatta ya da jabbaru qadamahu ala jahannama sai ubangiji ya dauko kafa kafarsa ta iko shi Allah ba jiki bane da ji balle zaka kamanta jikinsa ka ce a shi yana da hannaye da kafafuwa amma yana so da kansa da hannu da kafa saboda mai saboda kan adam shi ake wa misali shi ko sai an masa misalin abin da ya sani sannan zai gane idan aka ce maka Allah yana gani to tunda kai ba abin da ka san yake gani sai idonka to za ka yi ta tunanin yaya ganin Allah yake to ganin Allah ba irin naka bane ta in kana cikin wannan ɗakin ba za ka ga ba za ka ga waje ba sai ka fita ko ba za ka ga can bayan katanga ba to Allah ganin sa ba haka yake ba yawa ka sani shi ba da ido yake gani ba haka kuma in an ce maka Allah yana da hannu kai sai ka ɗauka irin hannunka ne in an ce an ce maka Allah yana da hannun kyauta sai ka yi tunanin in za ka bada kyauta ba za ka kira mutumin ka ka ɗauki abu ka miƙa masa to Allah ba haka yake ba a shi kyautarsa ta wuce ba ba wai irin wannan hannun ba ne shi hannunsa hannun iko ne idan misali shugaban kasa ya ce duk ɗan kasa a ba shi kaza shi ne zai dinga raba wa mutane umarni ne in ya bada umarni kuma abin zai kai ga kowa to shi ne kawai haka ikon Allah yake in Allah yake zai maka to wai karka sawar ya zai zai yi maka kai dai za ka gani ne kuma zai maka yawa kuma ba wai za ka ganci ba ne ya ɗauka da hannunsa ya mika maka amma zai haɗa ka da yadda za ka samu kai da kanka ka tabbata shi ya baka to shi ne har sai Allah ya ɗora ƙasarsa ta iko a kan jihannama fa ta ƙulu sai ta ce kat kat bi zadika ma'ana hukafa ma'ana ya isa
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وظيفة الجنة للمتقين غير بعيد Allah ya kusanto da aljanna a lokacin lilmuttaqina ga masu tsoron Allah wanda ya zo ya yadda akwai wanda ya halice shi ya san wanda ya halice shi nan shine mai iko shi yake da shi shi yake da da iko da shi ya zo ya bi wanda ya halice shi saboda shi yana tsoron kada wanda ya halice shi ya azabtar da shi kuma yana son ya samu kusanci da wanda ya halice shi ya samu rahamarsa to su Allah yake kusantar da aljanna saboda su gaira ba'idin ba za a yi nesa da aljanna ba karubat za ta yi kusa fa ya rauna hajan aljanna za su ga aljanna saboda su yi murna an cika musu alkawarin da Allah ya yi musu dama Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyati jaza'uhum inda rabbihim jannatu adni Allah ya dama in ka bi ni kai imani kai ayyukan da nake kai masu kyau na dauki alƙawari zan saka a cikin aljanna to shine sai a kawo aljanna a nuna wa mutane saboda kowa ya tabbata Allah zai cika masa alƙawari
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا wannan aljanna ma to aduna shine alƙawarin da Allah ya muku alƙawari fi duniya a duniya ya gaya wa annabawa sun gaya muku ya rubuta shi littafansa kun karanta Allah ya yi alƙawari a duniya cewa zai baku aljanna da kulli awabin ga duk wanda ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah yake bin Allah rajjain ila da'atillahi mai yawan komawa zuwa ga biyayyar Allah kullum kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'min fi salati ma dama yanta zuwa salata mu'min yana cikin sallah wata kala yana sauraron sallah idan ka ji an yi kiran sallah ko kuma ma kana da kasan lokaci sai ka tafi masallaci ka ce bari in zo in jira kafin lokaci ya cika na samu abin na danyi in ka zo kana zaune za ka rubuta maka kana sallah har ai sallah aka ba hafizin wanda yake kiyaye dokokin Allah Allah ya yi dokoki ne saboda mu ba don shi ba shi ba ruwarsa da wata dokan da ya kaba ba za ta cutar da shi ba ba za ta amfane shi ba amma mu da aka kafa wa doka to dokar za ta yi mana amfani idan muka kiyaye sai mu amfana idan mutum ya ki kiyayewa kuma sai ya wahala hafizin mai kiyayewa li hududihi ga iyakokin Allah to irin sa ne Allah ya tanadar wa aljanna
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن وعينه wanda yake kiyaye dokokin Allah shine wanda yake jin tsoron Allah bilin gaibi ba sai ya ga Allah ba eh duk komai ma ya kace maka abu abu mai tsoro ne to kar ka jira kace sai ka ganci ka ji tsoro sai ka ganci ka ai baba ba shi ma tsoro ya kare sai sai kama da mutum a shi Allah ya koya kansa saboda mai tsoron sa ya ji tsoron sa da gaske wanda kuma yake baya jin tsoron Allah to shi kuma yayi abin da ya ga dama shi ya sani man kashiyar rahmana bil ghaibi wanda yake jin tsoron Allah a boye ba tare da ya ga Allah ba kuma ya yarda akwai Allah kuma duk abin da Allah ya faɗa yana ci gurgurun yadda ya iya kafahu ya ji tsoron Allah wa lam yarahu bai ga Allah ba wa jaa bi qalbi yazo wa Allah da zuciya munibin mai komawa zuwa ga Allah muqbilin mai fiskanta ala da'ati bisa biyayyar Allah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ran da dukiya don kaje da lahira dukiya kaje da dukiya a lahira to babu ba za ta yi amfani ba ba ita ke yi a can ba idan kaje da jaja za su taimake ka dama saboda dan adam abu biyu ne suka fi tsare masa in mutum yana da dukiya to dukiya sa akwai da za ta je ta tsare masa idan mutum yana da jaje akwai da jaje za su tsare masa wani ba zai wulakanta shi ba kawai masa duka to duka waɗannan an je lahira to a je dai ya zama ana tare da Allah shine tsira amma duk mutum ya je da dukiya ba imani ya je da jaja ba imani to aikin banza ne to jajen ma so suke su rabu da uban shi ma so yake rabu da su to shi ne sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya mai lafiya ya bi Allah yana son Allah to shi ne mai tsira a can.
Udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ويقال للمتقين انا جايا وما صورهم الا نن الله يتمس ادخلوها كشكا الجنه نن بسلام اكين امنشي salimina kun amince min kulli makofin duk abin da ake ake tsoro a duniya kana tsoron abu kaza zai same ka talauci zai same ka rashin lafiya zai same ka baƙin ciki zai same ka dajin hankali zai same ka to babu shi a lahira inda mutu ya mutu duk waɗannan sun kawo da Allah ya ai ai baƙin ciki da talauci da rashin lafiya da duk abin da zai dame ka ka bashi a duniya saboda ka in ka zo nan duk waɗannan babu su sai abin da kake so kawai zaka gani ba za ka taɓa jin ganin abin da baka so ba. Au ma salamin ko kuma ga aljanna ka shiga kuma ka shiga da aminci. Aslimu wadkulu ko amince daga dukkan wani abu Allah nan da ya kawo abin tsoro shine ya amintar. A duniya da aka kawo mutane sai aka kawo farin ciki da baƙin ciki za ka haɗa su da shi tare da su a kana duniya za ka iya bakin ciki kana duniya za ka iya farin ciki ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne to amma a lahira sai Allah ya raba gidaje gidan farin ciki farin ciki ne zalla gidan bakin ciki ko bakin ciki ne zalla da saboda ka wanda ya shiga gidan farin ciki shi da bakin ciki kwata kwata ko labarin bakin ciki ba zai yi ba haka wanda ya shiga gidan bakin ciki shi ko farin ciki ko leka shi ba zai yi ba وادخلوا كشكاء الجنة ذلك اليوم وان الرانا الذي حصل فيه الدخول وان را شكاء الجنة يوم الخلود تجي رانا دوما رمل أكا شكاء الجنة ترنمني فأكا قدرا وقوة في دوما كما شكاء الجنة بافتا الدوام دوما في الجنة شكاء الجنة duk wanda ya shiga aljanna inda ya riga ya shiga to ba magana fita ya shiga kenan har abada Allah ya sa da amin lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid a aljanna nan ma yasha'una duk abin da dan adam yake so lahum yana gare su fiya a cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sifaita aljanna da abubuwan da suke cikin aljanna ya sifaita ya sifaita duk abin da dan adam yake zuwa duniya yace akwai shi shi kai a aljannan nan wani abu ma ba a taba kawo shi duniya ba ko sunansa bai taba zuwa ba kuma abin daɗi ne ba za ka san shi ba sai ka je in ka shiga aljannar to nan ne za ka samu abin ba ka taba jinsa ba ba ka wannan maka a duniya ba ba ka taba jin labarinsa ba kai ko sunansa ba ka taba ji ba amma za ka same shi a cikin aljanna kuma can babu yanayi yanayi an ɗauke yanayin zafi babu yanayin sanyi babu yanayin da kake so kawai za ka samu yadda kake so haka za ka yi sannan kuma komai mana dai an ɗauke duk abin da yake na damuwa da baƙin ciki da komai an yaye kawai ka zauna ga gidanka ga duk abin da kake bukata kana ta ga kayanka kuma har abada fa babu ranar fitar to in dai haka ne to duk mutum Allah ya ba shi shekara dubu ɗaya a duniya, ya yi ƙoƙari ya bi Allah mana shekara dubu ɗaya, in ka ji aljanna dubu nawa za ka yi. Yawa, in ka je lahira, ai shekarun da za ka yi ba su da iyaka. shi yasa idan mutum ya zo duniya iya je lahira Allah zai ce to aikinka yayi kyau imaninka yayi kyau sai a saka aljanna aka saka aljanna sai Allah ya ce to ka shiga aljanna amma in ka je za a auna ayyukan ka suna da iyaka ko da kowane aiki ka yi shi za a ce an baka shekara dubu dubban za su kare sai Allah ya ce to me yasa zaka dawoma cikin aljanna saboda imaninka a dawwame yake a duniya babu musulmin da za a kawo shi duniya yana musulunci ya ce ka shi nan ya samu ya shekara ɗari da hamsin fa zai daina sallah babu wannan musulmin in dai ya zo duniya ya fara sallar nan ba shi da ranar dainawa ma'ana ko shekara nawa Allah ya baki dai fatan sa kada Allah ya kawo masa abin da zai dame shi ya riba shi da sallar ko kuma ya samu damuwa da za ta hana shi sallah shi kawai in shekara dubu nawa za a bashi a duniya kawai in dai da lafiyar salau zai dinga sallah to wannan niyyar da ita ke dawo ma cikin janna Allah ya ce ka dawwamar da cewa ba za ka daina bina ba ni kuma na dawwamar da kai a cikin janna lau ma ya shawo na fiha Allah ya ce banda wannan abin da ake faɗa na aljanna ku sani wala zai na mazidun akwai ƙari ziyadatun akwai tsari alama amilu wa talabu abinda kuka aikata in aka ba ku ladansa to za a ninnin ko wasu abubuwa kawo muku suka ce ai wannan kan banyi aiki zama zala ce ni kuma tsari na ne idan ka ba babban mutum idan idan zaka je wajen babban mutum mai hali mai mulki sai ka dauki ka sai yan kajinka guda biyu ka kai masa saboda ka faranta masa rai in ka kai wannan yan kajin guda biyu aka shiga da su aka ce masa ai mutumin kan nan wani nan da ya zo ai har da kaji ya kawo maka guda biyu ba mamaki a gidansa ma kaji dari ake yankawa kai kuma ka kawo biyu ka da in ka tashi tafiya sai ya nemi riga mai kyau ba mamaki in sarki ne ya haɗa maka da doki ya haɗa maka da kuɗi da abinci da duk abin da kake so yanzu wannan kajin ka ne suka baka wannan a'a yana son ka ne mana ka faranta masa rai duk garin wa ya kawo masa wannan sai kai tun da ka kawo a sai kana son sa to shi ma yana son ka to shi ma Allah idan ya je sa mutane aljanna sai ce sarki ma yake ninninka abin da ake bashi balle ne sarkin sarakuna a kamar hakimi na aini to ce sa Allah iya fara ninninkawa ba iyaka shi dan adam dan aljanna idan ya shiga aljanna wai aikinsa a aljanna abu ɗaya ne kullum in gari ya waye za a ɗauke ka dinga yawo da kai a cikin aljanna ana nuna maka abin da ka mallaka gwargwadon fitowar rana zuwa faduwar rana za a ta nuna maka wannan da baka san shi ba naka ne wannan ma baka san shi ba naka ne ana nuna maka ana nuna maka har in rana ta faɗi a misali inda a duniya kuke aka ga da rana ta faɗi za ce duk yawon da kai na duk abin da ka gani naka ne amma fa yana nan ba iyaka amma yaya za ka tsaya a nan sai ka ce kai yau ya nan yayi zai ce maka to yau nan ne matsayinka abinda ka gani inda na baya zuwa inda kake din nan to daga nan yanzu za a duk wannan ƙari aka yi maka kafin da kake da shi na jiya gobe kuma za a ƙara maka to har abada din kullum za a dinga nuna maka abin da kake da shi ne kuma zai ƙare ba na muhammadan na وكم هلكنا قبلهم من قرن هم وأشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيط وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط وكم أهلكنا الله يجمعنا عن مكة قريشاوة كثني maganan cewa ba ku yadda da addini ba ba su yadda da addini ba ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce su sani jama'u nawa na kawo duniya na halakar qablahum kafin na kawo su ai na kashe na halakar da min karnin karnoni daban-daban a halakna qabla kufai quraishin kafin kafiran quraishawa su zo Allah ya ce na halakar da qurunan kathiratan jama'u da yawa wasu zo duk waɗanda suka zo idan na ce musu ga yadda za a yi suka ce a sai in halaka da zai kawo su ya shafi sun kwayo na su rayu ya karina Allah ya ga dama sai ya shafi mutane ya kawo su kuma shan minhum barcan idan suna takama da ƙarfi ne waɗanda sun fi su ƙarfi ga adawa ga samudawa manya-manyan mutane wanda ba kawai irin su ba su ma sun zo da suka fi bin Allah Allah ya halakar da su kuwatan sun fi mutane maka ƙarfi fa naqabu fil biladi saboda ka su je su yi bincike a cikin garuruwa fattashu ko fattashu ko yi bincike a cikin garuruwa har min mahisin akwai inda mutum zai gudu a duniyar ne ya ce ya tsira daga mutuwa babu aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake mutuwa ita ta sani kuma ya ka turo ta kawai sharadi kara ce mana ta zo amma ya ka ce mana ta zo duk inda mutum ya shiga ya boye gurin koyan ne nan ne gurin mutuwar ba ce sa wani da ya zo gaban annabi Sulaimanu sai ke ce masa ka shi fa yana tsoron mutuwan nan amma yana son annabi Sulaimanu ya kai shi cikin teku can cikin tsibirin teku ya koya ce can saboda shi gaskiya hankalinsa yana tashi ya ji labarin mutuwa ya daina ji labarin mutuwa shi kana annabi Sulaimanu ya ce aljani ya dauke shi ya kai shi aljani ya dauke shi ya kai cikin teku cikin tsibirin teku can da koya shi da aka boye shi sai kafin a kai ki a sai mala'ikan mutuwa kuma ya zo ya nabi suleiman sai ya zo yake zan wuce ya wuce da yake mala'iku suna zama da annabawa da ya wuce ya je sai ya dawo sai cewa nabi suleiman abin mamaki Allah ya turo ni in kashe wane sai na zo na same shi a fadarka kuma inda aka ce min zan ɗauki ranka a tsibirin teku ne. Allah. Na yi mamaki ɗan adam ya za a yi ya tashi daga inda kake ina ya biya cikin teku. Na ce to Allah kuma ya ce a can zan ɗauki ranka. Shi kenan tun na san Allah ya ce a can za a ɗauki ranka. Kawai da na zo na same shi a gaban ka sai muka gaisa kawai na tafi inda aka ce min ɗauki ranka. Kafin na je na je na same shi a can. Allah. cewa annabi ya dauke shi kai shi a sai Allah ne ya tura a kai can ne a aka ce can Allah ba za a kashe shi a nan ba can aka ce ya mutu Allah an min mahisin akwai inda za a bauɗe a bar a tsira daga mutuwa babu maharamin lahum akwai gurin gudu min al-maut mutum ya guje wa mutuwa bai mutu ba babu falam yajidu ba za su samu wajen ba inna fi zalika inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun wa la qasama wa huwa shahid inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid inna fi zalika la zikra wannan ayoyi da ake karantawa na qur'anin nan wa'azi ne izatan wa'azi ne liman kana lahu qalbun wanda yake da zuciya mai hankali man kana lahu aqlun duk wanda yake da hankali ya sani qur'ani nan wa'azi ake masa aw alqa sam'a ko kuma yana sauraron wa'azi istama'ar wa'azi yana sauraron wa'azi ya sani qur'ani yana masa wa'azi ne duk abin da kaji waje qur'ani yanda yake so da dan adam to yake kaji kanka kai kadai aka saukar qur'ani duk inda magana da aka kawo an kawo magana aljanna kai ne mai shiga aljanna in an kawo magana wuta kai ne mai shiga wutar in an kawo magana musulmi kai ne musulmi in an kawo magana kafiri kai ne kafiri sai ka auna kashe in na zama kaza yaya karshe na zai zama in na zama kaza kuma yaya karshe na zai zama to kai za ka auna wa kanka rayuwarka za ka auna Qur'ani ya zo ya yi wa'azinsa ya gama. To da ya yi wa'azin nan, ka ɗauka kai kaɗai aka yi wa'azi a duniya. Saboda ka in kana ɗaukar wannan za ka daina tunanin na mutane ba ruwanka da wani. A yaushe ka gama da naka kai da kake tunanin Qur'ani ya yi maka wa'azi, ka zauna ka saurari wa'azin Qur'anin nan, ka auna shi a kanka, ka ɗora shi a kanka, yaushe za ka yi tunanin aiwa ne ma ya yi laifi. A'a kai tukuna naka ake ji, in ka gama da naka ko ba za ka gama da nakan ba in ka gama da na yau to gobe tana zuwa gobe ma kai din ne dai kuma da kai ake kuma wa'azin da kai ake ko ba ce maka yau kawai ka yi gobe ka huta ba a ka yi yau ka bi Allah kar ka saba masa gobe ma haka to tunayin da kai na yau ya hana ka tuna na wani goben ma kana da wanda zai hana ka da wani kaga ka huta kenan kowa ya tsira da kai al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi sun tsira daga sharrin harshensa ba zagin kowa ba roza da kowa hannunsa baya cutan kowa da hannunsa shine musulmin kirki to saboda haka abin da yake gabanka in ka duba tafiyar tafiya ce doguwa mara iyaka ko ba a san ta inda za a shige ta ba to ka kula da yadda za ka yi wannan tafiyar ya ishe ka akan tunawa akan zama za ka yi ta tunanin na mutane a mutane kowa ai nasa zai tafi da shi ba naka bane kai naka ka sani kuma naka da shi za ka ce aw alka sam'a huwa shahidun kuma ya sani yana nan adilul qalbi zuciyarsa ta halarta halarta ta halarci abinda qur'ani yake faɗa saboda tawazantu adilul qalbi zalika huwa alladhi yantafi'u bihi wannan shine mai amfanuwa da wa'azin qur'ani
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض نهلك سمي نهلك كسي وما بينهما نهلك بالذكر مكان سمد قسم duka na yi su ne fi zai tafiya yana cikin kwana shida. Sai Allah yana nuna mana wato yanda abu in tabbatacce ne a hankali zai dinga tafi da shi. Allah yana da dama duk wanda zai kawo duniya ba sai wani ya haife shi ba. Ya kawo mu kawai. Yanda ya kawo duwatsu kawai kowa ga shi nan. Yanzu ya zama sa kawai ya yi rayuwarsa. A'a akwai hikima. Idan aka yi haka, to ai ba za a san wane zuri'ar wane ba ne. ba za a san kuma darajar masu daraja ba idan kowa aka kawo shi kadai to annabawa su suka yi wa'azi to su annabawa masu daraja ne to me ya fito daga cikin su babu to shine sai Allah ya nuna mana shi Allah yana da iko a cikin iftawan ido abin da ake halitta ya halitta shi ya gama amma sai ya ce ya yi halitta a cikin kwana shida ya halitta kaza da kaza da kaza a cikin kwana biyu kaza da kaza da kaza a kwana biyu kaza da kaza da kaza a kwana biyu yace kwana shida anan ya halitta ma'ana daga lahadi zuwa juma'a anan ya gama halittar sa ranar asabar ba halitta komai ba shine yahudawa lokacin da annabi musa an bashi a taura an halaka fir'auna an dawo sai yake cewa sai mutanen suka ce to ya kamata a sama musu rana da za su gode wa Allah ba za su yi aikin komai ba sai dai ibada saboda nasarori da alherorin da Allah ya ba su sannan Musa ya tambayi Allah sai Allah ya ce su zaba a cikin kwanakin sati su zabi kwana daya sai suka ce su ranar da Allah ya huta su ma ranar za su huta da Allah bai aiki ranar asabar ba kuma asabar din suke so annabi Musa shi kenan ku rike asabar din to asabar din fa kuma ita ce ta zama dalilin halaka wasu daga cikin tunda su masu kamun kifi ne aka ce musu babu kama kifi ranar asabar amma da ƙarshe sai suka dinga yin wayo mutum sai ya zo ranar asabar din sai ya kawo abin kamun kifin nasa wannan komin sai ya sassaka shi a cikin ruwan kifa ya shiga ranar asabar din dan da hajji ta zai zo ya dauka ya yi farar asabar ya kama amma ran asabar ya dana dalilin wannan ne Allah ya nakar da su. To nasara da suka zo su ma annabi Isa ya kawo musu littafi suka ce su ma ba su rana Allah ya ce musu zaba suka ce su kuma Lahadi ba sa son na Yahudawa amma su Lahadi suke zo shi ne ranar Allah ya fara halitta. Yake nan annabi Isa ya ce musu yake nan Allah ya ya ba ku. Su kuma ce sa kullum turawa ranar idin su ranar Lahadi ne. Su ranar Lahadi nan suke zuwa coci nan suke zuwa su yi ibada duk ita ce da ranar ibadar ba za su yi komai ba wannan ranar to lokacin da manzara sallama ya koma madina ya samu yahudawa suna hudawa ran asabar ya samu turawa nasara suna su hudawa ranar lahadi ya ce nahnu al-awwaluna wa nahnu al-akhiruna ya ce mu ne na farko mu ne na ƙarshe ya ce an nuna wa yahudawa su zaɓi juma'a suka ƙi suka tafi asabar aka nuna wa nasara zaɓe juma'a suka ƙi suka zaɓe a sabar yake to mu Allah ya ba mu juma'a ya tattara mana dukkan alheri a juma'a har yake cewa juma'a nan faran na aka halitta annabi adam rannan aka sashi a aljanna rannan aka kawo shi ya sauka duniya rannan annabi adam ya rasu rannan kuma za a yi tashin duniya rannan kuma za a yi tashin kiyama to kaga juma'a ta tattara to mu Allah ya ba mu ranar juma'a wanda ta fita turawa wacce ta fita yahudawa to shikenan daga nan kuma saboda rahama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sa shi rahama ne Umar sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin kaga turawa yahudawa an hana su komai dan asabar ba abin da za su yi ko neman abinci ba za su yi ba to ne ma a cikin kwana shida banda wannan ranar asabar turawa an ba su ranar lahadi ba za su yi komai ba ko neman abinci ba za su yi ba sai a cikin wannan kwana shida amma musulmi sai aka ce maka duk abin da aka baka dama ka je ka yi duk abin da kake so ka je ka nemi duk abin da za ka nema lokacin da ba a so ka je ka nemi wani abu lokacin da za a yi sallar juma'a kawai daga hurbar juma'a zuwa a sallame juma'a wannan lokacin ne kawai aka tsaye da komai a lokacin kama tsaye da ciniki ba a yi an tsaye da komai duk harkokin da kake yi ba za ka yi ba in aka gama ana idar da sallah shi ke nan koma harkar to in dai haka ne to misali ana sallah karfe daya ana sallah karfe daya da rabi ana sallah karfe biyu saura ana sallah karfe biyu wasu har biyu mata wuce to wani lokaci ne aka ce a huta a'a kai yaushe kake sallah shi ne lokacin hutunka lokacin da kake sallah lokacin da kake ka huta eh lokacin da ba za ka yi komai ba misali masallacin da kake sallah karfe ɗaya ake sallah to in karfe ɗaya ta kusa ka san an fara hudu ba masallacin ku ka daina komai ka tafi ka je kai sallah ya ka dawo daga sallah ka ci gaba da harkar ka sai wani masallacin kaje suna hudu ba a aiko kai sai hudu ba ka hada sallah ka ka gama waɗancan su kuma a lokacin masu sallah wannan masallaci su aka hana ba za su yi saye da sayarwa ba ba za su yi komai ba su ba su je su yi sallah a lokacin su ma waɗancan haka za ka lokuta Allah ya ce na halitta san mai daga sai a cikin kwana shida a wadu ha na hadu farkon kwanakin ranar lahadi wa asiru ha juma'a to ƙarshe ranar juma'a Allah ya ce amma wa masana min lungumin ban gaji ba ba gajiya ba ta shafe ni ba ba wai Allah ya gaji bane yasa iye kaza ya dakata bai yi ba iye kaza a ba haka bane a ciki hadisin da Abdullahi bin Abbas ya rawaita hakim ya fitta shi Yahudawa sun zo ji masallar sallama suka tambaye shi ya halitta samai da kasai annabi yace khalaqa Allahu al-ardha yawma al-ahadi wal ithnaini wa khalaqa Allahu al-jibala yawma al-thalathai wa ma fihi min manafi' وخلق يوم الأرض الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة وقال عز وجل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقينا منه وخلق في أول ساعة من هذه الثلاث sa'ati al'ajala ina ya mutu man mata wa fi sanati alqal'afata ala kulli shay'in mimma yatabi'u bihi an-nas to shine wa fi salisi hadisi ne dogo a wa fi salisati adam askanahu jannata wa amara iblis iblis bi sujudi lahu wa kharajahu min fi akhir sa'ati yahudawa ne suka tambayi manzo Allah sallama yaya halitta sama da ƙasa manzo Allah ya ce Allah ya halicci ƙasa wannan ƙasa da muke takawa ranar lahadi da ranar litinin Allah ya halici duwatsu ranar talata da duk abin da ya shafi dutse Allah ya halici bishiya da ruwa da birane da rayuwa mana da da raya waje da rusa wajen duk wannan ahalice shi ne ranar laraba guda hudu ke sai Allah ya ce shin kun mutane za ku kafar cewa wanda ya halitta kasa a cikin kwana biyu kuma ku sa masa ku sa masa kishiya su kafirai kenan da su ake shi Allah na faji da ubangiji halitta ya sanya kusoshi a kasar a samanta ya yi mata albarka ya sa mata arzikin da rayuwarta a cikin kwana hudu to Allah ya halicci sammai ranar alhamis ranar juma'a Allah ya halicci taurari da rana da wata da mala'iku har saura awa uku ya rage a cikin ranar juma'a sai Allah ya rage awa na farko ya halishi wanda zai mutu aka rubuta wa- duk wanda zai mutu ga lokacin da zai mutu a cikin awa ta biyu Allah ya halici abu kaza yana da illa in ka shi zai maka illa in ka taba abu kaza zai maka illa wayannan abubuwa su kuma aka halice su a awa ta biyu a cikin awowin juma'a na ƙarshe a awa ta ƙarshe sai Allah ya halici annabi Adam sai ya ajiye shi aljanna yau marti iblis ya masa sujada ya ki Allah ya fidda iblis daga aljanna sai annabi Adam din ma kuma a ƙarshen ranar juma'a Allah ya fi da shi aljanna ya dawo da shi duniya. To shi ne, wa masana min lungofin ƙarar Yahudu inna lala ma wala su tana ayyamin ala a hazal amali sha'i ta aba wa ɗajawa wa da'a ya daji ala faɗihi wa mujassimuna. Yahudawa suka ce da Allah ya yi wannan halitta a cikin kwanaki guda hudun nan shida kai. Da ya jera kwana shida yana aiki wa sai ya gaji wa Allah ya gaji sai ya kwanta ma zan su nuna yadda Allah ya ci kwanta ya kwanta ya ɗauki hannaye sai ya ɗora a kan cikin sa ya gaji sun ɗauka mutum ne Allah suna kamanta Allah da mutum sai su zauna sai su kwanta sai su naɗe su naɗu sai su kawo hannunsu sai su ɗora a kan cinyoyinsu wai haka Allah ya yi sai sa Allah ya ce wa ma masana min lungobin ƙarya suke ha ne gajiya ba ta shafa ta ta'abun babu wahala haza kadru wannan ƙarya ne man yata'abu bil amali huwa allazi ya'malu bi quwwatihi ai wanda yake gajiya shi yake yin aiki da hannunsa ko da ƙarfinsa idan mutum ya sa ƙarfinsa da shi yake aiki dole ya amma yanzu ko mu idan za ka yi aiki sai ya zama kai kana tsaye ne kawai ko kuma kana zaune kana kallon aikin ka sa injinan da za su yi maka aiki suna yi injin nan zai gaji ko kai za ka ji gajiyar ba za ka ji ba ba ruwanka ba kai kake yi ba amma kai kake yi in an gina in gida ne aka gina aka gama wa ya gina shi wanda yake a gina shi ya gina alhali kuma in gina ne suka gina yanzu gina gina da ake na saudiya nan gaba ɗaya ba in gina ne suke ginawa ba mai gidan yana zuwa ne ma ko ko kallon abin shi kawai ido ne nasa kawai ko ba kowane lokaci ma yake zuwa wani ma in ya bada kwangilar ba zai ma zo ba sai an gama aikin ajiya gaya masa ya zo ya kalla ya ce ya yi kyau to wannan ya zai iya gaji to wanda yake aiki da ƙarfinsa ne yake gajiya wabil alati ko kuma mutum yana aiki da wani abu abin aiki mana yana rike da diga yana tonawa da ƙarfi to nan dole ya gaji amma nanu Allah ya ce shi kuna gudu kun fa ya kono ni kawai zan ce abu ya zama sai ya zama kawai ba ruwan Allah da cewa wani aiki ce aiki ma suna ne yake danka tashi saboda mutane su gane amma Allah ba ruwansa da wani aiki komai ce masa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun kawai kun din ma ba fada yake yi ba a abu kaza ya zama kawai sai ya zama fasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kai hakuri wannan ana wa annabi magana ne kai hakuri alama ya kuluna kafin da yahudawa suke faɗa wa ubangijinka to yahudawa su riga sun zama tsinannu kowa ma za su iya faɗa al yahudu yahudawa abinda suke faɗa wanga iruhum da waninsu min tashbih daga kamanta Allah wa tanzibi da kare ta abinda Allah ya kawo wa sabbi bihamdi rabbika kai dai kai ta sallah kana gode wa ubangijinka salli kai sallah hamida kana gode wa ubangiji kai sallan nan kabla dudu'i shamsi kafin rana ta fito ita ce sallah asuba salatu subhi wa qabla al-ghurubi kafin rana ta fadi kai sallah azhar da la'asar wa min al-layli fasabbih wa idbar sujudi da dare ma kai sallah shine magariba da isha kuma wa idbara sujudi salli ba'da al-fara'idi hadhihi nawafila kai sallan nafil fili bayan kai farilla idan kai sallolin farilla to ka shika abin da ake bukata wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina da tambaya bayan imanin da Allah ya ce mai salwatin shahada menene Allah ya wajabta mana na farilla Allah ya ce shi din dai ake bukata na imani sai ce to bayan sa sai ne Allah manzo Allah ya ce sai sallah yace sallah sau nawa ake a rana yace sau biyar ya lissafa masa lokutan da salloli yace bayan wannan sai ne na sallah annabi ya ce illa an ta dawa idan kana so kai nafila sai mutum ya ce ala azai wala musulmi ba zan ƙara akan farilla ko bayan ɗaya ba ko ba zan rage ba yace bayan haka fa annabi ya ce akwai azumin wata ramadan yace a shekara sau nawa ake yace sau ɗaya ne wata ɗaya ne yace bayan na azumi wannan wata fa zai ne annabi ya ce masa sai dai in za ka yi azumin nafila kai dai ya ce a ni a kan azumin farilla ba zan ƙara ko rana ɗaya ba ko ba zan rage ba sai ya ce to bayan haka ba annabi ya ce in kana da dukiya ka fita zakka gaya min yadda ake zakka annabi ya gaya masa ya ce in na fita zakka fa sai me ya ce in sai in kana so ka yi kyauta ka yi sadaka ya ce ba zan ƙara ba in na fita na farilla ya ce ni sai ya ce to bayan haka ba ya ce in kana da iko ka je ka yi aikin hajji sau nawa ake yin aikin hajji ya ce sau ɗaya in na yi shi na gama sai ne ya ce na farila ya ƙare amma in kana za ka dinga zuwa aikin hajji da umra wannan na nafila ya ce la azidu wa la musulmi ba zan ƙara ba ba zan rage ba da mutumin ya tafi annabi ya ce afla hazar rajulu in sadaka in dai wannan mutumi ya cika alƙawarin da ya fara yin nan ya samu babbar rabo aljanna da ake nema ya samu farillan Allah yake neman ka da shi amma nafila ita kuma tsari ne a wajenka saboda abin da kake gudu farilla ana so ta shiga ne to kar a je lahira auna samu ba ta shiga ba ko ba abin cikawa to ce so za ka yi ta nafil bili saboda inda farilla ka gaza sai a cika ta maka haka azumi haka in kai zakkanka to baka sani ba mai yiwa zakkan nan ka ba da ita daidai ko akwai abin da ya gaza to kyautuka da za ka yi wannan kyautar sai ya soke maka abin wanda ya saura. Haka kuma aikin haji in kaje na farko to mai yiwa kayi wasu kurakurai wanda za su bata aikin haji to na ka maimaita. To a cikin haji dukan da za ka yi mai yiwa za ka samu wanda aka karba. Balle ma aikin haji alhamdulillah duk musulmin da ya je aikin haji inda ya yi aikin haji Allah ya karba. Alhamdulillah. Saboda dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi aikin haji ranar arfa ya kira sai na umaru ya ce duk wanda ya zo nan ya tsaya inda muka tsaya nan ya wuni kamar yadda muka wuni nan in ya yi tunanin akwai abin da ya rage tsakanin ka da Allah na zunubi to bai gaskata abin da na zo da shi ba Allah ya yafe maka komai in ba karɓi aikin hajjin baya za a yafe maka da gari ya waye yake a wannan ranar annabi ya ce to sai dai haƙoƙi da suke tsakanin da mutane ya yi ƙoƙari ya biya da gari ya waye aka kwana musalifa yake sai na umaru ya Umar wanda ya wuni inda muka wuni jiya ya zo ya kwana inda muka kwana yau mun zali ba kenan in ga in dai duk abin da yake tsakaninka da Allah Allah ya yafe shi kuma Allah ya dauki alƙawari in wani yana duka ba shi Allah zai ba shi ya biya shi kenan ba Allah ne zai biya maka ba ma zai saka ka biya mai yiwa wani da ya fi dukiyar wani bayi da niyyar biya amma in kaje kai aikin saboda karɓan aikin in ka dawo sai kai ta tunanin wannan sai wayan nan suna yana da hali biya shi mana sai ka biya sai ka mutu ba ruwan ka baka da bashi tsakanin ka da wani na'am babban gurin wai bara su juri ba salli ba da fara'idi hazi nawafila kai salla bayan farillai kai salla nafil bili yana nawafila domin nafil bili ya kuma lahu biya ma na kasar na fara'idi abin da ya tauye na farilla bai samu shika ba to Allah yana shika shi da nafila in kana da nafil biliya kan dauka sai a shika maka farillanka in farillai suka shika sai Allah ya da nafilan ma ba zan farta ba saboda shi Allah wani in ya baka kyauta sai ce maka gobe ka zo in ƙara maka ba mamaki gobe in ka zo abinda zai baka ba zai kai wanda ya baka na farko ba tun da ƙari ne ƙari ba lallai ba ne ya kai wanda aka ba baya ba to aka sin Allah kenan shi kuma Allah in ya baka kyauta farko yace zan ƙara maka sai in yi ƙarin ƙarin zai ninka na farko in ya sake ƙarawa ƙari na biyu zai ninka na biyu ƙari na farko da kuma kyautan farko zaka shi Allah ƙarin ne yake yawa to shi za in kai na bila kai farilla an karba an baka lada in kai na bila sai Allah ya ce to bari in ninninka maka abinda ka samu a cikin nafila a cikin farilla to bari in haɗa shi da abin da ka kama kina sai in ƙara ninkawa na abin sai a ƙara ninninka maka to shi ne wasu ne ko?
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع كيف يسورارو كجي in ji Allah, ka ji zance na abin da nake gaya maka, yau mai yunadil munadi, ran da mai kira zai kira kowa shi ne Israfilu, mai busa kaho din nan, shi ya busa kahon mana yana gaye da Allah yana cewa don mutane ku dawo, shi ne ma nan busa kahon kawai. Eh, Duk kowa ya dawo, sai sa da an yi busa kahon kawai kowa mutuwa zai. Wanda ya rage da bai mutu ba zai mutu, wanda suka mutu dama sun mutu. Wanda kwa da bai mutu ba har wannan lokacin, to ana kusan abun na na tashin duniyar nan to ba mai rai da zai rage Allah ya kai kowa kai Allah ah yau mai nadin munadi ko israfilu min makanin qaribin kusa da mutane zaka ji in aka busa wannan kafan kowa sai ya ji shi Allah min samai daga sama ko sakarka baitul maqdis ana busa kafan tashin duniya daga dutsen baitul maqdis inna lillahi duniya ya kifa da aka karki baitul maqdisi mala'ikan zai tsaya kan wannan dutse na kudu nan a raba mawdi'in min al-ard ila samai shine waje dutse ne dogo a nan ne zai tsaya ya kudu yace ayyatu hal zamul baliyat wal awqal al mutaqaddiyat wal luhum al mutamassikatu wa shu'ur al mutafarriqatu inna allaha ya'muru kunna tasma'unna bi fasl al qada'i ya hadu kullu ahadin min qabrihi wannan kambusa ta biyu kenan ta tashi bayan an mutu to in ya zo zai ce ya ku kasusuwa ma'ana tsofaffin kasusuwa ya ku gaɓoɓi wanda kuka yayyanke ya naman da ya cifkece ya gasusuwa da suka rarrabe a takaice dai abin da Allah ya halitta ya umarce shi ya shiga ƙasa Allah yana umarta kuma a taru za a je za a tashi kiyama kowa zai tashi daga kabarin wannan rana yau mai ma'aunar sai haka nan da halitta za ta ji ƙara bil haƙƙi na tashin ƙiyama bil ba su wayan na fasu saniyatu shi ne busa ƙaho na biyu min israfila daga israfila zai yi wannan busa saboda kowa ya tashi zalika wannan rana yawon dai ranar wannan kira wasa mai da ji yawon kuruji ran da za a fita daga kaburbura kenan a tafi wajen tashin ƙiyama min al-kuburi ilal matari na إنا نحن نهوي ونميت وإلينا المسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنا نحن نحيي ونميت وإليه المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ne ka ce sura inna nahnu nuhyi wa numitu Allah ce ni ne mai rayawa ni ne mai kacewa inna la tabaraka ta'ala huwa al-muhyi Allah shine mai raya mutum ko huwa al-mumitu shine ko mai dauke mana shi ya baka rai shine kuma zai karbi ran wa ilayna al-masiru Allah ce duk makoma zuwa gare ni ne kowa sai ya dawo mini kullu na rajiun ilayhi kowa zai koma ga Allah in ma ikhtiyaran ko ya koma yana jin dadi yana son Allah Allah yana son sa wa in ma qahara wani kuma baya so saboda bai shirya da Allah ba ma dole sa kuma sai ya je yau matan shakagul ardu anhum yaushe ne ran da ƙasa za ta tsatsage anhum da bar mutane zira'an suna sauri bai turjuna su fita musulina suna gaggawa za su tafi wajen tashin kiyama zalika hashrun wannan taro ne alaina Allah ya ce wanda na wajabta wa kaina zan yi shi yasirin mai sauki ne wajen Allah ayyinun Allah tabaraka ta'ala wannan taron mai sauki ne ya tara dukkan abin da ya halitta a lokaci daya waje daya nahnu a'lamu ma yaquluna Allah ya na san abin da kafirai suke fada kufaru quraishin kafiran quraishawa ya rasulullahi kai hakuri wa ma anta alaihi bi jabbarin man dora maka katila safuwa a kai dai ka fada wa kowa in ya karba kansa in ya kima kansa fa zakir bil qur'ani kai dai kai wa'azi ka karanta qur'ani kai wa mutane wa'azi da qur'ani wanda kake wa wa'azi ya karba man ya kafu wa idi wanda yake tsoron wato azaba ta shine zai ji qur'anin ka ya saurara kuma ya aiki da shi wa humul mu'minuna sune mu'minai Allah ya samu a cikin su Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da buƙatunsu mabambanta. Allah amsa mana baki daya.
Allah ya biya bukatu Amin, Allah ya amsa dukkan bukatun kowa amin, Allah ya biya bukatun mu gaba daya amin, Allah ya karbi ibadun mu da ayyukan mu da azumin mu da duk abin da muke wa Allah amin, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin, Allah ya ba mu kwanciyar hankali a duniyar musulunci gaba daya amin, Allah ya haɗa kan musulmi duk inda suke amin, Allah ya wa musulmi albarka duk inda suke amin, Allah ya ba da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya ƙara arziki a dukkan ƙasashen musulmi amin, duk fitintinu da bala'o'i da kashe-kashe da ɗaukar rayuka da duk abin da ba a so Allah ya ɗauke mana shi.
Amin.
Allah ya ba mu cikakken lafiya.
Amin.
Allah ya ba mu cikakken kwanciyar hankali.
Amin.
Allah duk wanda ya shiga cikin wani ibtila'i Allah ya fidda shi.
Amin.
Duk wanda ya shiga cikin wata jarrabawa Allah ya ɗauke masa.
Amin.
Allah ya- ya- ya sa mu a cikin kwanciyar hankali.
Amin.
Da natsuwa.
amin, Allah ya ƙarfi ta ƙasashenmu.
Amin.
Allah ya ba mu zaman lafiya.
Amin.
Da kwanciyar hankali.
Amin.
Da ƙarin arziki.
Amin.
Da albarka.
Amin.
Da duk abin da ake nema.
amin, Masu bukata kowa bukata sa wanda ya tuna da wanda ya manta Allah ya biya bukatun gaba da Amin.
Albarkan wannan wata mai albarka.
Amin.
Albarkan littafin Allah da ake karantawa.
Amin.
Albarkan wanda aka sar- saukar wa littafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amin, Rabbana atina fid dunya amin, amin, ربنا هب لنا من لدنك الصالحين آمين.
يا ربنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين amin.
والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah.
Amin.